الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka a inda muke daren bakwai ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 23 ga watan 8 miladiya shekara 2023 in ya inganta kuma kai tsaye ana yi mu da sauran mu daga masjidu taqwa masallacin da aka hisari da shi da masallacin Alhaji Dan Teku wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na takwas a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna Khitabul Akhdari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai idan 'yan uwa ba su manta ba muna inda malam yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imani farkon abin da ya wajaba akan baligi shine ya inganta imanin shi so mun dauko ta'riful iman in muna ga ma asali ne ake ce ma imani mun zo rukuni na biyar ko rukuni na shida daga cikin rukunan imani shine mutum ya imani da ranar tashin kiyama sannan kuma mutum ya imani da abin da ake ce ma kaddara mun fahimta na uwa satin da ya wuce mun ɗauko bayani wanda yake nuna mana tabbas alƙiyama gaskiya ne mun fahimta wanda ana so kowane musulmi ya kudurce ya sa maran shi cewa alƙiyama ba makawa tunda Allah ya ce akwai alƙiyama to tabbas da kai ta da kuma dan duka abubuwan da za su haruwa a filin alƙiyama a gurguje bayan mutuwa akwai zaman kabari wannan rayuwar ta kabari ita ce ake ce mani barzako inji bahaushe ake barzaku da larabci inji malumai suka ce shine abin da ke tsakanin wasu abubuwa mutum zai zama cikin kabari annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma barzakun nan wai wuri ne na horko kamar frontier ne inda kana ketarawa ce lahira tun nan mutum yana gane shi dan wuta ne ko kuma dan aljanna ne shi tun daga kabarin ka zaka san in an bushe kiyama kai ina kai saboda in amma tambayoyin nan ka amsa za a ce muka kai kwana irin kwanan da anguna suke yi kaga almira rahama ce wai kai kwana irin kwanan da anguna suke waye anguna ya ga mun irin kwana ne ake yi a takaice dai kwana ne wanda yake ni mai daɗi in kuma ka kasa bada amsa mi mala'iku za su fara ɗanɗana ma azaba to Allah ya tsare mu baki daya bayan kabari za a buta alƙiyama idan aka buta buta na harko kowa zai mutuwa buta na biyu kowa zai tashi in aka tashi nan ne kowa zai ta gudu ya je inda Allah subhanahu wa ta'ala yake aje kowa zai gudu kowa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari yace mace mai shayarwa za ta yi wurgi da ɗan da take shayarwa Allah ce kai kowa ranar nan cikin tashin hankali yake in aka je wannan wurin a lokacin nan ne za a abin da ake ce ma hisabi akwai kahin hisabi ana abin da ake ce ma rabon littafi za a raba littafi za a ba wani a hannun dama za a ba wani a hannun hagu za a samu kuma wanda ba a ma ba littafi Allah samu daga cikin Allah subhanahu wa ta'ala in ba na mance ba cikin suratul waqi'a yake cewa kuntum ajwanan salasa a alkiyama kun kasu kasu kasuwa guda uku wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul shimali sai Allah ya ce wasabiquna sabiqun akwai wanda za a ba littahi da hannun dama akwai wanda za a ba a hannun hagu akwai wanda ba a ma ba shi littahi Allah zai ce mai kawai ya tayi aljanna ba hisabi ba kaza ba kaza za a ce mai tayi aljanna bayan rabo wannan littafi sai kuma abinda ake ce mai hisabi duk wanda aka ba littafi za a mai hisabi dan ya baka littafi za a ma hisabi ne za a ce ma mi iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ka karanta wannan littafin da ke hannunka ya ishe ka kai makan kai hisabi wuta zaka ko aljanna mun fahimta yawa bayan wannan littafin sai abu na gaba shine sirati inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa in minkum illa waridha ba ɗaya daga cikin ku sai ya bi ta cikin wutar jahannama Allah ya sa mu ƙetare sirati lahiya akwai wanda za su ƙetarawa kamar iska wasu ya ma iska gudu har akwai kuma wanda yana tahiya ji ya yayyanke sai ya kunce kamar zai haɗawa Allah ya taimako shi ya riko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi dai siriri ne bai kai girman gashi ba amma duk wani abu da ka sani na duniya kuma ya yi shi kai kuma a ranan nan duhu ne mutum zai gani wanda kwanda duhun kabari da duhun sarari yasa kiyaman nan wallahi mu shirya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadi ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kowa ya ga me yayi dan gobe duhun sarati ya fi kowane duhu da ka sani duhu ne wanda baka taba tsammanin shi ba sai ka ganka cikin shi kawai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ayyukan shi sune hitila a wannan ranar gwalgwada ayyukan ka na alkhairi gwalgwadon yadda za ka ganin haske gaban ka kauce wannan siraɗin shi yasa wani in ya zo ko shi ne ai za ka ji munafike suna cewa menene ma ayan nan ku tsaya muna mu kai tare da hasken ku ko sai su ce ai ku koma baya ga haske can kun wai sai su yi su daga sun jira baya akwai haske sai Allah ya buga wani shamaki tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna su ce ku tsaya mu kai ga hasken ku sai ta a ga hasken ku can baya kun sai ina ne baya shine duniya wai firi da suke ba sai su jira daga sun jira sai Allah buga wani shamaki tsakanin su ba su ƙara gani wani in yazo zai haska fau ya wuce wani kuma in yazo zai haska gulgudan wucewar shi wani in yazo hasken yana daukewa yana kawowa annabi yace wani hasken shi bai wuce dan yatsan shi ba wani yace dan yatsan nashi ma yana mutuwa yana kawowa kuma kalli abin da zaka hawa akwai tashin hankali kun san meye nan kasan wannan sadadin wutar jahannama ce mahi yawanci nan suke fadawa Allah ya tsare mu daga saradi sai mu an ida kai ka sai wuta wanga ya sai aljanna Allah ya samu daga cikin bayan shi wanda za su shiga aljanna ɗan uwa wannan kiyama ce a gurguje wadda Allah subhanahu wataala yake ta ce mana mu shirya mutane mu shirya musu rana ce wadda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a Allah ce wal kafiruna humuz zalimuna Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku ciyar da dukiyarku ku taimaki addinin Allah ku bayar da dukiyarku addinin Allah ya haɓaka Allah ya ce kafin wata rana ta zo yawma la bai'un fi ranar da babu ciniki wala kulla dangantaka kauna ba ta amfani rane Allah ya ce wala shafa'a haka babu ce so rane Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kun ga kafirai su ne cikakkun azzalimai wanda za su shiga wuta saboda suna ciyar da dukiyarsu don su batar da addini kiristoci da kaji ana cewa suna taimako ƴan uwansu ne ke hiddo dukiya a zuwa batar da ƴan uwanka kai kuma ka hiddo dukiyarka a yi a taimake ƴan uwanka addinin Allah subhanahu wata'ala ko mu ne za mu ciyar da addinin kowa ya gami yake iya ma addinin shi amma daga an ce addini na bukatar kaza sai kowa ce ai akwai alhaji wani ba ki ga masu kuɗin ne yanzu malam shi bai kallon kanshi shi kallon da yake ban da shi cikin sahabbai akwai wanda kuɗin ma bai da na badawa dabino ce da kwai gidan shi sai ya kwako dabinan ya zo ya kawo masu kuɗin kuma dukiyar gidan suke kwashewa kakar su kawo irin sa Abu Bakar As-Siddiq dukiyar gidan kaf za a kwashewa a kawo ma addini amma yanzu kuma ya muke mu yanzu shi yasa dole ne musulmi su rayu cikin kaskanci matuƙar ba su taimakon addini mun fahimta yan uwa Allah ce rana ce wadda aihuwa ba ta da amfani wannan ranar rana ce wadda soyayya ba ta da amfani matakar ba a yi ta dan Allah ba Allah subhanahu wataala yake cewa al akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adun illa al muttaqin Allah yake kaga duk wanda suke soyayya ba da Allah ba wuta za su tafiya sun tashi makiyayin juna annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa ranar lahira zai tashi da tuta saboda haka kuma za a samu wasu tsararrun mutane su tashi da tuta in kai munafiki ne zaka tashi da bakin tutar shafi'in ku na munafikai shine Abdullahi bin Ubay bin Salul haka in kai makaryaci ne zaka tashi in kai mayaudari ne zaka tashi duk wani abu da kake aikatawa akwai wanda shine shaf Qur'anin nan zai rika tuta kana kalkashe shi in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kake so zaka tashi ne kalkashe shi shi yasa annabi yace al-mar'u ma'a man ahabba fi yawmil qiyamah mutum yana tare da wanda yake so a ranar tashin kiyama in mawakin da kai so ranar lahira zaka tashi tare da shi ba wani bane ke burge ka yi hakuri in baka da kuɗin zuwa ganin shi to shi dai a bushe kiyama zaka ga ka gashi ba wani dan filin bane ba wani kaza duk wanda kake so ranar kiyama zaka ganka tare da shi haka in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kake so ko zaka ganka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa annabi yace ɗayan ku ba zai taba imani ba imanin ɗayan ku ba zai taba cika ba har sai ya kasance yana so na ni manzon Allah sama ga iyayen shi da matan shi da uwayen shi ka kalla yana kake son matarka haka kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kake son iyanka haka kake son annabi in daidai suke baka da imani Umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa yace ya rasulullah ina son kaina ina son ka ina son kaza annabi kuma da ba ai imani ka bai cika ba ya rasulullah ina son ina son ina son kaina ina son ina son ka ina ina son uwayena ina son ka ina son kaina annabi yace ma Umar har yanzu sai da Umar yace ya rasulullah ina son ka ko da ya tsora san annabi saman son kowa sai annabi yace yanzu kai imani wani yadda yake son budurwar shi bai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka da amma daga an ce ma maulidi ya kama za ka ga yana ta bugun gaba shi sa annabi yake yi amma kuma yadda yake son ɗan shi bai sa annabi haka nan yadda yake son matar shi bai sa annabi haka nan ba diyarka ba kake so ranar tashin kiyama za ta tashi tana zagin ka kana zagin ta sai Allah kire miki baba ka cuce ni baka sa ni kaza baka yi mini kaza baka yi mini kaza ba Allah ya ce gaba na za a wannan mala'ika ni ake jira ayi wutar jahannama da su baki daya shi yasa sa'an nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu sama kan mu san annabi mu tuka ma iyan mu mu tuka ma matan mu kowa na mu nuna mai san annabi sama ga san kowa san annabi ba ana yin shi bane to guda ɗaya taka a shekara kowa ya gane me yake ni ko akwai wanda zai yi ta abin da ya ga dama sai ranar maulidi ranar ne yake bayyana soyayyar shi kai musulmi ai kullun cikin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kake kullun ya zama na rayuwarka kana koyi da annabi Muhammad sallallahu shine suka ce alama na san annabi shine koyi da shi wa alamati mahabbatihi ittiba'u sunnati haka alfazazi yake alamar san annabi shine a ga kana koyi da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga an ce ma annabi ya ce kace dama abin da muke nema kenan ai inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi yahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na kawai abin da muke nema annabi ya hana ba dai annabi ya hana ba wanga abu babu ni babu shi har abada shine alamar sa annabi mun fahimta to Allah ya azurta mu da sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗan uwa san annabi ba gabaki bane san annaba alama ce aiki ne san annabi san annabi Muhammad sallallahu alaihi imani ne to alama kana san shi shine a ga ɗabi'un manzon Allah ta tare da kai shi yasa sahabbai saboda sun tasirantu da ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi duk inda suka je suke wa'azi cewa suke kunu amsalina ku zama irin mu sun tasirantu da ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk yadda kake jin daɗin abu inda an ce ma annabi ya hana ka bari duk yadda kake in abu inda an ce ma annabi ya yarda ya so abin nan ka so shi kamar yadda muka ba ku kissar zulabi ba an muku manta ba ko sahabin nan da ya kowa muni yarinya zan ka zan ka jiya ko ko da aka ce annabi yace tace ita wallahi ta yarda ko da aka ce annabi ya ce tace ita ta yarda to haka sahabbai suka rayu sai suka zama lafiya amma in dai kana yi ta san wani sama ga san manzo Allah ka kwantar da hankalinka za a buta kiyama ne ka ganka tare da wannan mutumin kuma yana zagin ka kana zage shi bala'in kiyama yana da yawa uwa za ta gudun ɗa mata za ta gudun miji kowa yana gudun kowa in dai ba da Allah bane aka yi zama amma duk zaman da aka yi dan Allah soyayya dan Allah kamar yadda nan ne aka gari yana cewa in ka tashi kan mutum ka so shi da Allah in za ka ki mutum ka kiyaye da Allah in ka haushi da shi kai dan Allah to za a tashi lafiya lau amma duk soyayya da aka yi ba dan Allah ba to Allah ya kiya abun da zai haruwa ɗan uwa a gurguje kenan sai mu tafi akan rukuni na gaba shine kai imani da kaddara ta alkhairi da kuma ta sharri kaddara shine kamar yadda hadisin ibnu umar Allah subhanahu wataala ya kara mushi yarda yake cewa annan muhammad sallallahu ya ce la tukallimu fil qadr kada ku cika yawan magana akan kaddara yace fa innahu sirrullah saboda ita kaddara sirri ne na Allah ba wanda ya san shi mun fahimta Mene ne kaddara a gurgurjen uwa yace huwa ma qadarahu Allah mimma kana shine abinda Allah subhanahu wataala yake kadarawa mimma kana wa ma yakunu ila an taqumu sa'a duk abinda zai faruwa mun fahimta tun daga nan har busa kiyama Allah ya kaddara shi shi yasa na ɗaya daga cikin kuskuren da muke sai abu kaza ya faru ka sai ka ce ai da na sani da na yi kaza ya hannu baka sanin ba ai rama ai dai shi yasa akwai wata kalma wanda muke amfani da ita wanda asali akwai maganganu kanta take da ana cewa tsotsai tsotsai ne mine ne tsotsai wasu daga cikin malama akida suka ce abu ne wanda yake kore kaddara Allah subhanahu wa ta'ala sai ka yana tsotsai ne ai tsotsai in yayi ne bai kwana a kaddara Allah ce daman ba ta zo don ta kwana ba a aiko ta ne sai aikin da za ta yi ta wuce so tsayyata na biyo ta nan dabin biyo ba da uwa ga muka mun fahimta ya uwa to ka yarda kenan saboda ni alƙalin ba sun riga sun yi aikin su aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su yi sun rubuta duk abin da zai faruwa sai ina sun kahin a halittu duniya da shekara dubu hamsin har zuwa ranar tashin kiyama lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta alƙalami Allah ya ce mai ni nun wal qalami wa ma yashurun ko Allah ya ce ma alƙalami in rubutu ya ce ni za a rubuta Allah ya ce duk abin da zai faruwa tun hausan duniya har ƙarshen duniya shi yasa ita rayuwar taraf ce bi kawai za ka yi kakka kuskura ka ɓata ma kanka lokaci kada kuskura ka bi bokaye kan rayuwar duniya wallahi baka isa ka samu abin da Allah zai kaddara baka isa ka samu abin da Allah bai kaddara ma ba duk abin da kai ka ci ta haram ko wallahi ta halaka in ka hakura sai ka ci shi in ba gaban ka bane baka isa ka ci shi ba mun fahimta yan uwa wannan yana nuna mana cewa ashe alƙalami shine abu na farko da Allah subhanahu wata'ala ya halitta to nan ma akwai wata matsala shine zaka ji wasu malumai ko in ce wasu ƴan siyasar suna cewa ai asali halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi aka halitta wannan ba gaskiya bane ba tare da annabi ya yi kowa daraja duk duniya kaf annaba wanda ka sani annabi ya share su amma ba shi bane farkon halitta alƙalami shine farkon halitta kamar yadda Allah subhanahu wataala ba labari kamar yadda hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka tabbatar da wannan kaji ana a in ka daga kanka zaka ga wata tarmamuwa lokacin kaza akai kaza akai kaza duka wannan shirme ne ba gaskiya bane ba mun fahimta hatta cikin annabawa waye annabi na harko wai sai ka ji wani tarihi wanda zaka ji ya saba ma tunani mai kyau wai a ce ma hatta annabi adam annabi yana gaban shi ta ina wanda Allah yake kullukum min adam dukkan mu daga adam muke to shi kuma annabi ya riga adam kenan shi ba daga adam ne mun fahimta ya uwa wannan abu ne wanda za ka yi ta ji wasu suna ta kawo shi amma ba gaskiya ba ne ba alƙalami shi ne abu na harko da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar to ɗan uwa ita wannan kaddara tana da matakai guda uku zuwa hudu wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya yi imani da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها Allah ce ai ba wani bala'i ba wata musiba ba wani tashin hankali da zai faru a nan duniya a ƙasa ko kuma a tattare da ku kai karan kanka ba wani abu da zai same ka babu tsotsai ba wani abu da zai same ka Allah ya ce fa sai mun riga mun rubuta tun kahin a halitta ma duniya da shekara dubu hamsin har shi abin da zai samu ka halitta shi akai ba tsotsai ba ne ba ai kun gane ni ba hausa yake ce ma tsotsai ko abu kwatsam wanda ba a san da shi ne to wai ka gani wai hatta abin Allah subhanahu ta'ala ya ce mun halitta shi wani wani bala'in ma Allah ya halitta shi nika yin ya halitta ka to akwai martabobi kamar da nace guda uku a gurguje wanda ake so mutum ya imani da shi shine al-iman bi ilmillahi jalla wa ala kai imani da cikakken ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala kai yabi da wannan abun ba tsotsai bane haka Allah ya kaddara mun fahimta ya uwa shine an ta'taqida anna Allah alima kulli shay'in kai yaba dukkan wani abu da ke koyo ko bayyana Allah ya san wannan abu Allah ya san abin da zai faruwa ya san abin da ya faru kuma ya san abin da ke faruwa sai abu na gaba shine al-iman bi anna Allah kataba fil lawhil mahfuz ma huwa ka'in ila yawm al-qiyamah ka yarda kai imani duk abin da zai faruwa Allah ya rubuta shi tun farkon duniya har ƙarshen duniya duk abin da ka jazo a rayuwarka dama haka Allah ya kaddara da Allah bai so ba da bai faru ba sai kaji ana cewa rike wannan sabani ne ha ba malam da ya haɗu da kaddara ba sabanuwa da ya haɗu da kaddara ba sabani ai lokacin da kaddara za ta ba shi ma kawai cewa zai kaji ana bala'i in ya ga wace kayan ba wallahi bai dai tahorin ka ba wallahi in ya kawace ko haɗu sai ka yi gaba in za ka yi kwana ka je ka kallo shi kai da kanka za ka san da bala'i saboda Allah ya kaddara ma zai waruwa sai abu na uku shine al-martabatul mashi'a wal irada ka yarda wannan Allah ya so ni Allah ya yarda ni abin ya faru da Allah bai so ba da Allah bai ruha ba abin bai faruwa gare ka mun fahimta yan uwa wannan ina muku bayani ne a gurguje جاء المرتبة الرابعة مرتبة الخلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها مرتبة نوان نحن تند الله سبحانه وتعالى يقدر أقوى للوقت تند أهل الشعب مو فهمت Allah ya ce sai ka kai shekara sattin sai tsantsiyar za ta buge ka to ka cinye gishirin duniya da aran marjin duniya da sukarin duniya ƙarya ce sai ka yi wannan shekarun mun fahimta Allah ya ce sai ƙarshen rayuwarka zai azurta ka ka yi ta neman kuɗin ta kowace hanya ba ka samu sai ƙarshen rayuwar taka mun fahimta Allah ya ce zai ma kaza lokaci kaza zai ma kaza to ka yarda da duk wannan abubuwan Allah ya riga ya tsara kuma kowanne ya zo ka yarda ba tsotsai bane ya zo kan lokacin shi muna fahimta yan uwa kun san wannan wurin wuri ne wanda muke da matsala da yawa cikin shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah yace ai shine ya halitta komai kuma Allah yana sane yana kula da duk wani abu da ka gani ya halitta shi ma tsotsan da kake magana halitta shi ake in ma ka dauka tsotsan ne to turo ba shi ake ba haka dan bane ba ba shi bane yazo kwatsam kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku da duk wata abubuwa da kuke aikatawa da duk wata abubuwa da kuke tattare da ku baki daya shi yasa ya kai dan uwa kake da wani bala'i ya same ka a rayuwa yace su wane ne daman tun da wane yace mun kaza sai ya gaba yana yo shi ne bayan ka sai dai an shiga sallah ka shiga gaba sallah laban wahala gari sai tsaya bayan ka amma ba wani wanda yace ga bayan wani ko mamaka da ta kawo ka duniya ba ta isa ta ga bayan ka ba balle wani abokin aikin ka ce ga bayanka balle shaf ya ce sai mun ga bayanka waye shi ba bayan ba kace so ka gani to a shaf saura mai kwana biyu mutu shaf ya mutu a yino manka a yino manka ku jira shaf sai ka kaga bayan shi ake shi to din ne ce ma sai ga bayan ya san lokacin da zai mutuwa kaga yana yi wa aika ga shi ko shi yasa sai ka to bayana bin kuma ina rage ka shiga sahun gaba masallaci ka ga bayana amma yau ta ina kai ka isa ga bayana in ka isa gane shi yanzu mu gani mana shi yasa ya kai dan uwa kaka kuskura wani yayi wasa da rayuwarka kaka kuskura wani yayi wasa da tunanin kai ce ma kaza ya ce ma kaza ya ce ma kaza Allah subhanahu wata'ala muke roko ya shirya mana gaba cikin al'amalukan mu baki daya Allah yake cewa alam ta alam eh wai shin kai ba alam tara baka gani ba annallaha ya alamu ma fi samawati Allah ya san duk abin da ke da ko cikin sammai wa ma fil ardi hadda abin da ke da ko cikin ƙasai yanzu ba sai mun kawo na'urori ba a ce ta akwai isan ta akwai zinariya shi Allah ya sa akwai shi kai shi ma ya sa shi wurin za a iya tona wani wuri a gaba ba isan a zuwa ƙara tona a ce a wancan ilimin su ne bai kai ba wata kila ce Allah bai kawo shi ba ne lokaci mun fahimta Allah ce wai baka gani ba yanzu ka kalli turawa masu ilimin hawa sama sai sun hawa sama su gano wasu abubuwa ko to shi Allah ya sani shi yasa ka mai da al'amarin ka zuwa gare shi doka aljanni yake tura su mai hanja hanja su hango ƙarya da gaskiya su hango ƙarya ɗari su hango gaskiya ɗaya to kai yadda in kai da Allah duka ya sani suka ce ashe boka shirme kake yi to ga wanda ya halitta ya san komai da komai kai da wasu ne za su zuwa su sauraro wani abu ƙarya da gaskiya su gaya muka mun fahimta yawa sai Allah subhanahu wataala ce kai saurara ka ji ba ma halitta sama ba ba ma halitta ƙasa ba Allah ce ma yakunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum Allah ce ai ba wani ba wani haduwa da za ku ku uku ne face ilimin Allah ya zama shi ne da hudu shine wai face Allah ya san abin da kuke shi ne da hudu mun fahimta uwa Allah ya ce wala khamsatin haka ko kujiyar ne illa huwa sadisuhum face ilimin Allah sanin abin da ke faruwa wurin Allah ya ce shi ne da Allah ya ce kai ko kasa da haka ko ma sama da haka Allah ya ce summa yunabbi'ukum sannan ya labarta muku ya ba ku labari bima amilu yawmal qiyama abubuwan da suka aikata ranar tashin kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne akan duka abin da muke aikatawa shine littafin sai a ce ma to kai wa a ranka ya daɗe ga littafin ka sai ka fara ma ne hazan kitab wani mara irin littafi ne la yau ga duk samira bai ban ɗan ƙaramin lahi ba wala kabiratan bai bar babba ba illa ahsaha duka sai mai kiyaye Allah ya ce ai ba komai bane wa wajidu ma amilu hajira abinda ka aikata ne wanda kake tunanin muna gani da wanda kake tunanin babu gani duka shine muka zo ma da shi sai Allah ya ce to karanta ka yi makan kai hisabi ɗan uwa muna ganewa Allah ya ce to shi ma bala'in da kake magana ai ma asaba min musibatan fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab wannan muyi bayanin shi ko shi yasa eh to Allah ya saka da alheri kina yan uwa kace ga Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe ka a rayuwa ta rashi ne ta hanyar ba ta aihuwa ne ko ta hanyar talauci ne ko ta hanyar iyan sun lalace ko ta hanyar ka raka kowa ne ka rika cewa wai ni na ma Allah duk sallar da nake yanzu Allah ka kashe wani uwa ka kashe sawa kai kai ba duk sallar da kake ba wani naka ba kashe ka zai ka yarda cewa wannan abin da ya faru a gare ka alkhairi kuma Allah ya kaddara ma haka ba kowa ba mun fahimta haka sannan kuma kake yin alfahari da wani abu da Allah ya baka ni za ka gwada ma iya baka ga iyana ba ha kai ganganci ni za ka gwada ma arziki mu arziki ba ma gane shi muke ƙarya ce ba a gada arziki duk wanda ka gani da arziki Allah ne ba shi ba magana gada arziki shi yasa za ka ga wani inci ya Allah ya gadan mai da ita uban shi bai mai arziki kuma shi matsiyaci ne duk kudin da aka bar mai sai ya lalata so ɗan uwa wannan abu ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka sani in dukkan al'ummar duniya za su haɗuwa mutanen su da aljannun su kakafin su su cutar da kai da wani abu annabi yake ba su isa su cutar da kai da komai ba sai abin da Allah ya kaddara ma haka in al'ummar duniya kakafin su sun haɗu don su auhanar da kai da wani abu annabi yake ba su isa su auhanar da kai da komai ba sai abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ma a rayuwarka mun fahimta ya uwa kenan ka ga duk abin da ka gani a rayuwa ka yarda da cewa haka Allah ya so kuma Allah ya sani Allah ya san da ruwa haka shi ya so haka ya haruka da su ba haka bai haru ba kenan uwa bayani kenan a gurguje akan kaddara shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa iris alama ya so wai kai kwaɗayi kai dai gawa kaman ka abin da za a hanaka wata in billah sai ka nemi taimakon Allah annabi yana cewa ni ka tashi kai nema amma ka sa arziki na Allah ne mun fahimta kanka kuskura ka saki hannu an ce al'a ka nema amma arzikin nawaye na Allah subhanahu wata'ala ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta'ajiz kada ka kuskura ka kasa kace to mu arzikin nan ya zamu yi shi shekara nawa muna kaza muna kaza kana ga abun ma zabe ne Allah yake yabawa ne yanzu ki kallo wani hiwa no hala amma Allah ba shi kaga kana tuguma Allah da ni da rishin adalci ko to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in asabaka shay'un in wani abu ya same ka falata kun kada ka kuskura ka ce law anni fa'altu lakana kaza ai inda na aikata kaza da abin da bai same ni ba sai annabi ya ce daga ya same ka walakin ka ce kun qadarullah Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'ala kuma abin da Allah ya so shi ke haruwa ɗan uwa mun gane wallahi in ka fahimci wannan sai ka zama lafiya in dai ka fahimta ka wallahi sai ka zama lafiya amma ka ji an ce wai an yi duk examen mutum bai samu ba ya faɗi ya suma kai ya Allah wani halar naka ya lalace wai ya faɗi wai wata aka yi duk examen ba ta samu ba wata karya azumin ta sai ta rama ke bai ba da examen in bai ba ta kuma tana mai azumi ba ita ma ta aji wala an yi duk examen ba mun samu ba babu ko ni haka Allah ya kaddara ai na san hakan ke zama alkhairi inda alkhairi ne gare ni yadda Allah yake so na wallahi da na samu sai kaga kana ba shi hakuri na a'a a wani ni ne kuma ai da kai abun ba hakuri ba haka Allah ya kaddara mana yo ba ka ga ba da Allah ya kaddara ba da ne ne sai sai ikiri ma na samu ko baka lura ba to yanzu ma haka Allah ya yi ne dan ya jaraba ne ga na ya ga shi ya bani burebe koko to kun ga da Allah yanzu da a ce cikin lakon mushani suna na wannan karatun an yi ta zubewa in ba a samu ba a za ka ga wanda bai samu ba yana horin ciki wanda ya samu yana horin ciki wani ya ce haba malam dan dai ba da kai bane akai to kenan insha Allah ta'ala ina ji bayani akan abin da ya shafi arkanul imani sai mu takaita amma wallahi ga sunan bayanan suna da yawa takaitawa kawai zamu takaitawa ne kawai zamu amma ka ji karatun yana da daɗi ai ko ba ka ji in ka yi haka zaka zamna lafiya duk wanda ka gani da arziki ka ta Allah ya bashi magana ai hasada ta ida ko wanda ka gani da talauci ka ce haka Allah ya so shikenan kai ma duk inda ka tsinci kanka ka yarda in dukiya ce ba karin ka bane ba wayan ka bane ba dubaran ka bace in talauci ne ka yarda ba ka zagi Allah bane ya barka ka annabi ma talaka ne to ɗan uwa nan za mu saurara wa insha Allah ta'ala abinda muka karanta ne daidai na'am Allah yake fa amma man uce kitabahu bi yaminihi ko fa yaqulu ha umqra'u kitabiya aka Allah subhanahu wa ta'ala kuma yace cikin suratul fajr ba fajr ba wasa ma izatul burun ko inda Allah yake cewa zai tashi cikin iyalan shana mai horon ciki ai ah wa amma man uce kitabahu to wa amma man uce kitabahu wa yanqalibu ila ahlihi masrura shi yana horin ciki amma za a hisabi saboda wanda ya zalunta saboda kaza saboda kaza saboda kaza amma shi kuma wanda ba a ba littafi ba yana da garanti aljanna direct shi ma wanda aka ba littafi zai shiga aljanna amma akwai dan dan dai hisabin nan da za a yi shekara 50 wa za a yi dubu hamsin ana tsayuwa kan ɗan yatsa guda ga rana malam ga tashin hankali kowa sintir amma bala'in da ke da kai ranar ya yi ƙarin ka kalluwa da kace sintir yake dan kai da kanka baka ma san sintir kake ba balle ka gane wani sintir ne to sai kuma ku yi haƙuri kira da muka ce zani ga wanda za su tahiya kwansaina sunar ko su ji tsoron Allah dama ce Allah subhanahu wata'ala ya bada muna kira ga malumai muna kira ga masu kuɗi da sarakuna su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda taron da za a yi a shirya sabon dokoki da za a gudanar da mulkin ƙasar mu Nijar su ji tsoron Allah su sa mu na addini Nijar ka probandiziniyar kusan musulmi ne su ji tsoron Allah su kai mu musuluncin nan shi ma shugaban ƙasa wanda yake kan sama yanzu wallahi tallahi wannan yanayin da ake ciki ba dan addu'a bayin Allah ba ba dan addu'a musulmai ba da ba a san yanayin da ake ciki ba to su ji tsoron Allah su ba addinin nan gudunmuwa muna kira ga malumai da duk wani wanda yake da faɗa a duk wanda ya sahi wannan wurin ya san ma zai shimka wani abu ne wanda Allah kaɗai ya san yaushe wannan abin zai yankewa shi yasa kar ku kuskura ku tura malamai wanda daga an yi an ci amshina amshinan ya rike ce to da abin da aka yi yayi a ka je ka ce musulunci kai ma wani musulmi ne musulunci ya ma kaza ya ma kaza dan haka musuluncin na a baya ya kafu ɗan uwa Nijar fa wannan shekarun da aka yi mulki musulunci wa kalkashin al'adoji aka sa shi musulunci tare yake da al'ada tare yake da yan bori tare yake da kowa to ya kamata wannan gwamnatin ta hiddo ma musulunci ministir guda wanda zai kula da harkar musulunci mun fahimta yan uwa to muna kira ga wannan bayan Allah su ji tsoron Allah kuma mu ma matasa da duk masu cewa muna goyon baya muna goyon baya to ga lokacin goyon baya mun fahimta ka goyi baya addininka ka ce da Allah a sa mana musulunci ko da cikin constitution in nan ne ya zama a tabbatar mana da sallolin mu guda biyar a ce da abin da ake mu musulmi daga lokacin sallah yi a dokokin kasar mu anya da mu tama ayyukan sallah mun fahimta ya uwa da abin da ake yi farmasuwa ake taso shi ni ake yi ni ake yi ku ce a a mu musulmai ne a watan azumi ya kamata a rika takaita wasu abubuwa mun fahimta to muna kira ku ji tsoron Allah ku yi in kuma ba ku yi ba sai Allah ya shahe ku ya kawo wanda za su subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh